الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu a wannan littafi manamu mai girma littafin kitabu tauhid na babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammadu bin abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallaci na masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah mun karanta waɗansu daga cikin ayoyi wanda malam ya shigo mana a cikin baban ga baki ɗayansu guda hudu wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadithin da malam ya shigo da shi a cikin baban na'am بسم الله الرحمن الرحيم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل نعم وفي الصحيح يا تبتا cikin sahihu muslim daga hadithin Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i Allah ta'ala ya kare yadda da shi wannan sahabi ya jiyo daga jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace man ƙala la ilaha illallah dukkan mutumin da ya ce ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah ya ƙudurce wannan kalma mai girma a cikin zuciyarci ya zamanto kuma ayyukan shi bisu warware da wannan kalma mai girma ba wa kafara bima yu'badu min dunillahi ya kafirce ya kangare da dukkan abin da ake bauta wa naunin Allah ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce haruma malu dukiyarsa wadamuhu da jininsa haruma sun haramta a kan ɗan uwanshi musulmi wato dukkan musulmi mutumin da ya ce la ilaha illallahu ya zamanto kuma ya yi watsi da dukkan abin da ake bauta wa naunin Allah ba ruwan shi da bauta wa bil'adama ba ruwan shi da bauta wa aljan ba ruwan shi da bauta wa mala'ika ba ruwan shi da bauta wa wani gunki cikin gumakuna ba ruwan shi da bautar rana ba ruwan shi da bautar wata ba ruwan shi da bautar wuta duk wani abin da ake bauta wa na wani Allah ya karkada ya hannunsa daga bautar shi Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan ya zamanto musulmi lahu malil muslimina wa alaihi ma alal muslimina dukiyar shi da jininsa sun haramta akan bawan Allah musulmi kullul muslimi alal muslimi haramu damuhu wa maluhu wa irduhu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wa hisabuhu alallahi azza wa jalla wato hisabinsa yana wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, azza ya buwaya, wajalla ya girmama. Wato dukkan wanda ya furta wannan kalma mai girma ya faɗe ta da baka, to ba umarce mu ba da mu kwankwala zuciyar shi mu shin haka ne a zuciyar shi ma ɗari kusa ɗari, yanda ya faɗa a baka ɗin nan haka take a zuciyar shi. Da Allah ya ce wa Usama a fala shaƙaƙta an ƙalbihi, hatta ta alama a tsalaha amla. me ya hana ka ɓarka zuciyar shi ka tsaga zuciyar shi ka gano shin ya faɗe ta ne saboda ya kare kanshi daga duka saboda ya kare kanshi daga sara ko kuma a'a ya faɗe ta ne don Allah Umar ɗan Khattab kamar yadda yake cikin sayar Bukhari ce inna unasan kanu yukhaduna bil wahyi ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa innal wahya qad inqada wa inna ma na'khudhukum al ana bima dhahara lana faman adhhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu wa laysa ilayna min sariratihi shay'un Allahu yuhasibuhu fi sariratihi wa man adhhara lana su'an لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة to Umar dan Khattab yace mutane a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ana damkar su ne da wahayi za su aikata abu su ce daga baki su ce su mutanen kirki ne to amma da ke nabiyun bi ghairil wahyi la yatakallamu la yatasarrafu Allah ta'ala sai ya saukar mai da wahayi ce wannan abin da suka faɗa ba haka bane a ƙaryata su ya ce to a yanzu hai ya daina saukowa saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi Fati. dukkan wanda ya bayyana mana alkhairi da bakinsa ya zamanto mu'amalarsa da mutanen kirki yake yin ta ce za mu amintar da shi za mu amintar da dukiyarsa za mu ba shi kariya sannan kuma za mu gaskata shi cikin wato maganganun da zai yi mana na alkhairi ba mu da alaka da mu kwankwala zuciyar shi Allah ta'ala shine zai mai hisabi dangane da zuciyar shi dukkan wanda ya bayyana mana mummuna ya zama yana mu'amala da mutane yan tasha yana zama da mutanen banza yana maganganu na banza to wannan ba za mu amintar da shi ba sannan kuma ba za mu gaskata shi ba ko da ya ce mana zuciyar shi kyakkyawa ce abin da yake cikin zuciyar shi Allah ta'ala ya fi mu sanin abin da yake cikin zuciyarsa. Na'am.
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب وشرح
نعم وشرح هذه وشرح.
الترجمة نعم وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب مم.
نعم وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ما بعدها wato abin da zai biyo baya bayan wannan babi min al-abwabi na bababbuka wanda za mu karanta a gaba نعم wa sharaha hadhihi tarjama wato zai bayyana maka wannan babi din dalla dalla ɗari bisa ɗari ma'anar wannan babi na babu tafsiri at-tauhid مم.
wato babubbukan da zamu karanta baya مم.
saboda wannan littafi wato littafi ne wanda yake gashi dan karami in mutum yayi kosantire a wata daya yana gamawa da shi yana hadewa da ayoyin da suke ciki da hadisan da suke ciki ga baki daya ya haddace su ya shanye su ya musu sha irin wanda yake na ruwa mai sanyi a lokacin da mutum yake ji ishi ruwa mukwat mukwat mukwat ka shanye su ga baki ɗayansu to amma ka san da cewa ka sha gwalagwalai ayoyi na alkur'ani da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda malam ya shigo da su a cikin wannan littafin nashi gashi ɗan ƙarami ne ta fuskar girman shi amma wallahi abin da yake ɗauke da shi na ilimi ko tafin shi ba a yi littafi ya shi a girma ba wanda yake ɗauke da wannan ilimi ɗin bayan shi kuma ba a yi wani littafi ya shi a girma ba wanda yake kunshe da wannan ma'ana mai girma ta wannan littafi shi yasa kowane babi yana da mahimmanci bawan Allah musulmi ya karanta shi ya tsaya ya fahimce shi ya yi aiki da abin da ya karanta a cikin wannan babu kowane babi wato gwal ne mai girma daga cikin gwalagwalai saboda aƙida wato ba wani abin da bawan Allah musulmi ya kamata ya kula da shi kamar aƙida aƙida ita ce babban jari na bil'adama don mutumin da ya zama ya samu matsala a ɓangaren tauhidi to wa- duk wani ilimi nashi duk waɗansu abubuwa nashi zai zama to honko ne honko ne wanda laƙi mata lahu kenan tauhidin nan shi zai bai wa mutum kima na'am eh na'am Mm, فيه أكبر المسائل وأهمها mm.
وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة na'am fihi a cikin wannan babe namu mai girma akwai akbarul masaili mafi girman mas'aloli wa ahammuha kuma mafi mahimmancin mas'aloli cikin masail na addini na musulunci ita ce mas'ala ta tauhidi kaga cikin wannan baban za mu ga cewa yadda mana ya kawo mana waɗannan ayoyin guda hudu ayoyin nan guda hudu guda uku dukkaninsu sun kunshi tauhidi ɗari bisa ɗari mun gane da kyau wanda suna nuni akan dukkan wanda yake haɗa bautar wani da Allah ba zai rabauta ba aya ta cikin suratul tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wato wannan ita tana shiga ne cikin shirkul da'a wato shirka ta biyayya wanda insha Allahu ta'ala za mu tarra a can gaba malam yayi babe guda akan wannan da'atul ulama'i wal umara da sauransu wajen abin da ya saba wa doka ta Allah kenan wahiya tafsirut tauhid wato mas'alar da tafi kowace mas'ala girma tafi kowace mas'ala muhimmanci wanda ita ce ƙashin gadon bayan tafiyar bawan Allah musulmi ta ce matsalar tauhidi shi ne ce tafsirin tauhidi wa tafsiru ash-shahadati da kuma tafsirin kalmar shahada ta ce la ilaha illallah tafsirinta a cikin ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na ma'aiki kaga ba wani tafsiri da za ka samu mai inganci kamar tafsirin da ya zo daga bakin farin jakada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha allamahu shadidul huwa to ma yake alaihi salatu wassalam yace man qala la ilaha illa allah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala allah wato wannan kaga qaulul insani la ilaha illa allah لا يدخله في الإسلام كافة إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله gane da kyau idan mutum ya ce la ilaha illallah sai a ga cewa amma kuma daga wani bangaren yana bauta wa wani Allah kaga har yanzu da sauran rina aka ba gane da kyau na'am
wa bayyana ha bi umurin wadiha
wa bayyana ha وبينهما يوبا وبينهما بأمور واضحة wato kuma malam ya bayyana waɗannan tafsirin guda biyu da tafsiru tauhid da tafsiru ash-shahada da al'amurra waɗanda suke a fili ƙarara yanda mai karatu zai fahimta ya gane ma'anar tauhidi idan aka ce tauhidi shi ne abin da ya zamanto don Allah ne shi kaɗai za a yi wannan abu ba tare da an saka wani ba cikin wannan bauta ɗin wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi walladhina amanu ashaddu hubban lillah ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فضرني فإنه سيهدين wato ya bayyana su da al'amurra waɗanda suke a fili ƙarara tamkar rana lokacin azuhur a lokacin garjin rana na'am ومنها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر na'am wa minha yana daga cikin wato abubuwan da malam ya tattauna a kansu a cikin wannan babe mai girma ayatul isra'i aya ta cikin suratul isra wanda malam ya shigo da ita a cikin wannan babe bayyana fiye harar da alal mushrikin wato ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mayar da martani akan mushrikai a cikin wannan ayar allazina yad'una salihina waɗanda suke bautawa managartan bayi waɗanda suke bautawa irin su annabi uzairu suke bautawa annabi isa alaihi salatu wassalam suke bautawa mala'ikai wato a cikin Allah subhanahu ta'ala ya bayyana musu a fili karara hatta su waɗannan bayin namu nagari wanda kuke kyautata musu zato suna da garanti a wajenmu to ko su kansu su wadatu ba daga roƙonmu su wadatu ba daga abin da yake wajenmu to ta kaka kuma ku ɗan ku ci ku bamu wanda kun san ba ku da kima ba ku da daraja a wajenmu kamar yadda waɗannan suke da kima da daraja a wajenmu za ku wadatu daga bauta mana gane da kyau fafiha wato a cikin wannan ayar bayanu anna hadha huwa shirkul akbaru wato akwai bayani akan cewa hakika wannan abin da mushirkan nan suke yi na bautawa nagartattun bayi wannan ita ce shirka mafi girma ashirkul akbar wato shirka wanda take mafi girma allati tukhallidu sahibaha fil nari wanda take dawwamar da mai ita a cikin wuta wato da'awa kashi uku ce akwai wanda take ta halitta gane da kyau wanda ta halitta shine gayyata ta wanda kasancewa yana da iko akan ya amsa wannan gayyatar irin za ka wa diyarka aure ka gayyaci abokanka ka kirayo su an gane da kyau wannan manzo Allah ya ce wa ijabatu da'awa ko amsa kira in an kira ka ka amsa wannan kaga ya halatta irin ka gayyaci mutum wata munasaba cikin munasabat ka shirya wani abinci a gidanka ka gayyaci wani malami ya zo shi ya ci ya ji daɗi ka shirya walima a gidanka ka gayyaci waɗansu abokanka guda biyu uku ku zo ku ci wannan abinci wannan babu laifi mutum ya amsa wannan gayyatar kuma shi wanda ya gayyatar nan ba za a ce ya yi shirka ba ya kirayu wani Allah da Allah ne kadai ake kira sai kuma da'awa ta biyu ita ce da'awatul ahya'i awil amwat fi ma la yaqdiruna alayhi illa Allah ka kirayi rayayyu ko matattu cikin abin da ba wanda yake da iko a kan shi sai Allah wannan shirka ce wanda cike mai girma ka je ka da wani cewa ne yana so ka san yadda za a yi wannan mata tara ta ɗauki cikin nan zamanto ɗa ne za ta haifa din yadda za ka yi ka san yadda za a yi ta zamanto ɗa ne za ta haifa kaga wannan ba a hannun kowa yake ba a hannun Allah yake Allah shi ne yake bayar da ɗa namiji ga wanda ya so shi ne yake bayar da ɗa mace ga wanda ya so shi ne yake haɗa su duka ga baki ɗaya ga wanda ya so ya hagu liman ya sha'u inatsan wa ya hagu liman ya sha'u zukur au yi zauyi tuhum zukuranan wa inatsa a ga wannan layar duru alaihi da abu bawa ba shi da iko a kai mun gane da kyau irin mutum ya je ya ce kawai so yake wane ya arzuta shi kaga arziki Allah subhanahu wa ta'ala shine ar-razzaq haka yana daga cikin sunaye na Allah inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin kaga la razika illa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan duka yana shiga ƙarƙashin shirka to sai kuma mafi muni mafi girma shine da awatul amwat mutum ya tafi kabari na mutumin da shi ma zuwa nafsi nafsi yake ba amma ya je ya dinga karanta mushi hajarsa ce ina so abun kaza ina so abun kaza ina so abun kaza gashi kasuwanci ya dan samu matsala muna so a tallaba mana kaga wannan wanda shi ma ta kan shi yake yanzu za ka zo ka raka zance ya maka ai yan magana suke cewa in kura tana maganin zawo ta wa kanta ma shi yanzu a wannan lokacin inda za ka za ka kwankwasa ka ji yadda yake ciki shi wannan abin da kake ma kan shi yana la'antar ka saboda zai ce a ja'alta ni lillahi niddan ka maida ni kishiya na Allah wanda hakan ɗin kuma duk wanda ya yarda aka maida shi kishiyar Allah ko cikin abin da ba mai yinsa sai Allah kuma ya yarda to wallahi ya sani wa ya tariyo mat wallahi ya taryo mata ka yarda to an gama ka san da za ku yi da Allah man adali waliyan faqad azantu bil arf sai ka san da za ku iya da Allah na'am
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم na'am wa minha yana daga cikin abin da malam ya tattauna ya shigo mana da shi a wannan babi shine ayatu bara'a aya ta cikin suratu tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam bayyana fiha ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar anna ahlal kitabi hakika ma'abuta littafi sune yahudu da nasara ittakhadhu ahbarahum sun riki malumansu wa ruhubanahum da masu ibadarsu arbaban a matsayin iyayen giji min dunillahi baicin Allah subhanahu wata'ala wato sun riki malumansu da masu ibadarsu a matsayin iyayen giji kamar yadda muka yi bayani a karatu wanda ya gabata wa bayyana sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana a cikin ayar annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida wato haƙiƙa su fa ahlul kitabi ba umarce su ba a cikin littattafan su na at-taura da linjila illa bi an ya'budu face dai sai dai su bautawa abun bautawa wanda yake daya dayan sarki wanda ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai shi ma anna tafsira alladhi la iskala fihi malam yace tare da cewa hakika tafsirin wannan ayar wanda babu kura a cikinsa wanda babu wani rikici a cikinsa shine ta'atul ulama'i wal ibadi fil ma'siyah wato yi wa malamai biyayyar Allah subhanahu wataala ayi wa malamai biyayya ido rufe wal ibadi da kuma yi wa bayi biyayya bayin nan malamai ne sarakuna ne shugabanni ne attajirai ne bokaye ne fil ma'asiyati cikin sabon Allah gane da kyau wato shine tafsirin ta kamar yanda ma'aike alaihi salatu wassalamu ya gaya wa adibun hatim amma innahum lam yakunu ya'budunahum ba bauta musu ba suke walakin nahum kanu idza ahallu lahum shay'an istahalluhu wa idza harramu alaihim shay'an harramu wato shine ta'atul ulama'i fi ma'asiyati al-khaliq wato yiwa malamai biyayya cikin sabawa mahalicci wannan abun cikin sa akwai saban Allah gashi na afili karara ya bayyana wannan malami abin da ya faɗa ɗinnan karkacewa hanya ne ka sani ko ka samu wani sharhi mai inganci ka samu wani bayani dalla-dalla daga bakin wani malami ya ce yin hakan ɗin saɓon Allah ne amma duk da haka kace ai mu muna tare da malam in ina zai shiga za mu kasance tare da shi in wani irin rami zai fada za mu fada tare da shi to wataƙila shi malam ɗin nan zalika mablaguhum min ilmi iya abin da ya fahimta ne kai kuma yanzu ka samu ilimi wanda yake doriya akan na malam din sai zaman to kuma kace zaka mai biyayya zaka mai bi ta zaidai irin ta makawo sai ka je ka fada cikin shirka mun gane da kyau saboda ka mai da wannan malam din a matsayin shine al-muhallil laka wal muharrim shine mai halatta maka kaza ya haramta maka ba wai abin da Allah ya halatta ba ko abin da Allah ta'ala ya haramta qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun Allah ne ya ba ku wannan kin damar yace ku halatta abin da kuke ganin ya dace ku haramta abin da kowa ke ganin ya dace ko ku a'a kawai kirkirar karya ce kuke kuke dangana wa Allah wato duk lokacin da al'amari ya bayyana a gare ka a fili karara wannan abin karka cewa hanya ne ya bayyana a gare ka ko ba wata shubaha a tattare da kai to baya halatta ka aikata wannan abu duk yanda kake ganin kimar wanda ya faɗi wannan maganar akan halaccin abin nan kimar shi da darajar shi da mutuncin shi a idanka ƙasa yake da kimar manzan Allah da darajar manzan Allah da mutuncin manzan Allah kaga idan umarni ya zo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya danne kowane umarni ba wani umarni da zai biyo umarnin manzan Allah kuma a ce abu wannan umarnin abar na manzan Allah da kowane lokaci a ɓangaren aƙida ne a ɓangaren shari'a furu'at ne duka ga baki ɗaya furu mun gane da kyau da ke wannan matsala ce ta ma da take khilafiya wajen abin da ya shafi kasa addini ma gida biyu al'usul da alfuru wannan akwai waɗanda suke ganin hakan ɗin bai dace ba mun gane da kyau saboda al'usul ɓangaren aƙida kenan alfuru ɓangaren sallah zakka da sauransu ka ce za a ce a saka alfuru cikin a sa sallah cikin alfuru mun gane da kyau irin su shekul islam ibn taimiyya sun yi magana akan wannan takasim din da aka yi wa shari'a mun gane da kyau to a kowane bangare umarni na manzan Allah muqaddamun akan umarnin wani daga cikin bayan Allah mun gane da kyau yawwara yace la du'a'ahum iyyahum ba wai kiransu bane suke ba wai roƙonsu ba ne suke ko kuma su bauta musu a'a bunsu da suke yi wajen halatta abin da Allah ya haramta da kuma haramta abin da Allah ya halatta wannan ita ce ibadar da suke yi musu now a filma su yace ne yayi now yawwala ta'atul ulama'i wal ibadi fil ma'asiyati a tuyin figar ilmasu yace ne aiki nan cikin yi wa Allah ta'ala biyayya a wannan goma da Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan wato yin biyayya ga shugabanni matukar dai bu saba wa Allah ba ko na'am ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون نعم ومنها wato yana daga cikin abin da malam ya koro a cikin wannan babi aya mai girma shine qaulul khalil alaihi salam lil kuffar fadar badadin Allah aminci ya kara tabbata a gare shi shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ga kafirai da yace innani bara'un mimma ta'buduna haƙiƙa ne na barranta na kubuta dangane da abin da kuke bautawa na wani Allah dukkan abin da kuke bauta wa na wani Allah na karkaɗe hannuna da gare shi ba ni ba shi gane da kyau haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗa ko mul in iftaraitu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimuna kowa ya ja da bangaren shi to in ya zamanto kayi ta da'awa kayi ta da'awa amma kuma kaga cewa lalle abin a ciki dai har yanzu akwai matsaloli sai ka gaya wa Allah ka barranta daga dukkan abin da suke aikatawa na bautar wani shi annabi ibrahim ya ce haƙiƙa ni na barranta dangane da abin da kuke bautawa na wani Allah dukkan gumakan nan da kuke bautawa din nan ba ni ba su idan suna so su haukata ni idan suna so su shirubta ni ko su kautar da ni daga duniya su maida ni lahira mun gane da kyau sau wanda yake jin tsoro fa eh shi abu yake kamawa eh irin su annabawa din ne annabi Ibrahim kaji yanda ya faɗa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yace watulu alaihim naba nuhi id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi ya yace fa ala llahi tawakkaltu fa'ajimi'u amurakum wa shuraka'akum sun malayakun amurkum alaikum gummatan sun maƙazo ilayya wa latun zero idan ya zamanto tauhidi ya ratsa zuciyar mutum ya ratsa gangan jikin shi ga baki ɗaya ko wallahi baya jin tsoron komai da kowa don wani wanda zai ba shi tsoro wani mai bori ya ba shi tsoro ko zai bori shi na inda ya dace amma dai na mai sai ya taka shi ba saboda duk wanda ganuwar tauhidi ta kewaye shi ƙarya yake wanda ba ba shi da ganuwar tauhidi ya zo ya kusa shi mun gane da kyau annabi ibrahim ya ce illallazi fatarani face dai bautar sarkin da ya halitta ni sarkin da ya samar da ni daga babu shine allah fastathna min alma'budina rabbahu annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu sai ya togance ubangijinsa daga cikin abubuwan da ake bautawa ya ce na barranta daga dukkan abin da kuke bautawa in ban da bautar sarkin da ya kaga ne shi kadai na ware mu gane da kyau wa zakara subhanahu sai ubangiji tsarkakaccen sarki ya ambata a cikin ayar anna hadhihi albara'ata haqiqa wannan kubuta da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi daga bautar wani Allah wa hadhihi almuwala da wannan wato jingina da yayi da Allah da dasawa da yayi da Allah yace illal ladhi fatarani hiya tafsiru shahadati Allah ilaha illallah ita ce tafsirin kalmar shahada la ilaha illallah kaga da yace innani bara'un mimma ta'buduna wannan kama ya ce la ilaha ne illallazi fatarani da ya ce illallahu mun gane da kyau faƙala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'una wato sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan kalma da annabi Ibrahim wannan magana ta annabi Ibrahim Allah ta'ala sai ya sanya ta ta zamanto kalma ce wanda take wanzajjiya fi aqibihi a cikin zurriyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kabiran an kabirin iyaye da kakanni aka yi tagadatta la'allahum yarji'una su waɗannan masu bautar wani Allah la'alla su dawo daga bautar wani Allah ɗin su ma su kwatsa wa annabi Ibrahim saboda za su gane cewa lalle annabi Ibrahim wa a shirye yake sannan kuma ma'ahullahu Allah tare da shi yake Allah yana tare da shi da kowane lokaci to fa in kana Allahu ma'aka in dai Allah yana tare da kai ku to kada ya cutar da kai dan suwana da suwana ba sa tare da kai Allah yana tare da kai shine makasudi ba wai suwana da suwana suna tare da kai ba in suwana da suwana suwana suna tare da kai amma Allah baya tare da kai to tafiyar ka ba inda za ta tafi annabi ibrahim ya yarda da ya kasance allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne a tare da shi saboda tacurin da mutanen shi su kasance a tare da shi gane da kyau na'am
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله بارك الله فيكم ومنها sannan kuma yana daga cikin wato abin da malam ya shigo mana da shi a wannan babi mai girma ayatul baqarati aya wanda take cikin suratul baqara fil kuffari a cikin haƙƙin kafirai allazina qala Allahu fihim wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa dangane da su yace hum suma bi kharijina minan nari ba masu fita bane daga cikin wuta idan sun shige ta wato bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana wannan kisa ko wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau yara allazina zalamu idh yarawna al'azaba anna alquwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab idh tabarra'a allazina tubi'u min allazina taba'u wara'au al'azabu wa taqatta'at bihim al'asbab bangiji subhanahu wa ta'ala ce wa qala alladhina tabau waɗanda suka yi biyayya talakawa wanda suka zamanto mabiya 'yan kanzage a wannan duniya za su ce lau anna lana karbatan ina ma ma dai a ce muna da komawa zuwa duniya ina ma ma dai a ce akwai wato dezem chance an ga akwai mun gane da kyau eh tunda an yi premier chance an ga ba a yi nasara ba ko to ina ma ma je a ce akwai dama kuma ta biyu fa na tabarra'a minhum idan muka koma duniya mu ma mu kalkade hannu daga rakiyar su kama tabarra'u minna kamar yanda anan suka kalkade hannu daga rakiyar mu suka ce ai ba su suka samu ba suka ce inda za a ba mu dama ko a dawo duniya da waɗannan shugabannin namu wanda suka samu maka fanɗare Allah sai sun gani Allah ta'ala ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wato ubangiji subhanahu wata'ala yayi haka ne to kamar haka ne dama ubangiji tabaraka wata'ala yake nuna musu miyagunan ayyukansu da suka aikata a wannan gida na duniya halin kasancewarsu nadama ne a gare su wa mahun bi kharijina minan nar da su attabi'una da almuttaba'una da waɗanda suka yi biyayya da waɗanda aka bi ba masu fita bane daga cikin wuta mun gane da kyau zakara ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin ayoyin annahum yuhibbuna andadahum haƙiƙa su waɗannan mushrikai suna son ababen bautawarsu na wani Allah gumakansu ka hubbillahi kamar yadda suke son Allah wato kamar yadda suke son Allah tabaraka wa ta'ala haka suke son waɗannan gumakan nasu zai zamanto ashe idan kana son Allah amma duk da haka akwai waɗansu abubuwa da kake aikatawa wanda sun ci karo da yadda Allah ta'ala yake so to son ka ga Allah ba zai amfanar da kai komai ba fadalla sai ya nuni ala annahum yuhibbuna Allah hubban aziman wa lam yudkhiluhum fil islam wato wannan ayar ta yi nuni akan cewa hakika su waɗannan mushrikai wanda Allah ya ambata a cikin wannan ayar suna son Allah so wanda yake mai girma amma hakan din bai shigar da su musulunci ba saboda ba a samu ba at-tabarru'u min ash-shirki wa ahliha ba a samu barranta daga shirka da masu shirka da mun gane da kyau to fa kaifa biman ahadda biman ahabban nidda akbar min hubbillah to idan su waɗannan mutanen mushrikai dinnan wanda ya zama suna son Allah amma kuma suna son abubuwan bautawarsu Allah ta'ala ya bar su da abubuwan bautawa tasu bai amshi soyayyarsu ga Allah ba bai amshi soyayyarsu gare shi ba to ina kuma ga wanda shi kuma ya so gunkin shi sama da san Allah wanda ya so abin bautawar shi sama da Allah yana son Allah to amma ya baiwa Allah kashi 30 cikin 100 ya baiwa gunkin shi kashi 70 cikin 100 kaga ahabba niddahu akthar min hubbillah ya so wannan gunkin nashi sama da san Allah to wanda shi kuma ahabba Allah akthar min niddihi ya bai wa Allah kashi saba'in cikin ɗari ya bai wa gunkin shi kashi talatin cikin ɗari to Allah ya yi watsi da wannan kashi saba'in da aka ba shi ya ce baya so ina wanda shi kuma kashi talatin ne kaɗai ya bada cikin ɗari aga yi min babu aula a yi watsi da kare shi mun gane da kyau wa kaifa bi man lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibba Allah to kuma ina kuma ga wanda shi kuma dama bai so komai ba a zuciyar shi in banda wannan abin bautawa tashi shi kadai bai so Allah subhanahu wata'ala ba kaga waɗannan matakan guda uku ana samun su cikin mushrikai mataki na farko za a ga cewa wannan mutumin yana son Allah ko shakka babu yana son Allah amma kuma cikin soyayya shiga Allah bayan wannan akwai bulbudin son wani gunki ban gane da kyau to duk yanda yake son Allah nan ba zai amfane shi ba saboda son Allah nashi bai sa ya aikata abin da Allah ta'ala yake so ba ban gane da kyau sai kuma nau'i na biyu shine shi kuma akwai wanda yake son Allah da son Allah da son gunkin shi daidai da daidai suke wannan shi ma Allah ta'ala ya haƙura da kayan shi ba ruwan shi da shi sai kuma wanda ba ya ma son ubangiji ɗin a ɓangare ɗaya Allah ta'ala yake da shi da gunkin shi a ɓangare ɗaya waɗannan dukkaninsu mushrikai ne dukkaninsu mushrikai ne kuma shirkun akabarci dukkan wanda zai bauta wa wani Allah tare da Allah ba zai shiga aljanna ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a azamu dhanbi shine an taj'ala lillahi niddan huwa khalaqaka babu wani laifi mafi girma wanda aka saba wa Allah da shi a doron duniya din nan sama da shirka inna shirka la zulmun azim gane da kyau yawwara
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما يبين ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع
waminaha wato yana daga cikin ayoyi ko kuma hadithai wanda malam ya koro mana su a cikin wannan babi hadithin da malam ya shigo mana da shi fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ce man qala la ilaha illallah dukkan wanda ya ce ba wani abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah wa kafara bima yu'badu min dunillahi ya kangare da dukkan abin da ake bauta wa na wani Allah haruma maluhu dukiyarsa wa damuhu da jininsa suna haramta ga musulmi wa hisabuhu ala Allah hisabun shi yana ga Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah wato wannan yana daga mafi girma abin da zai bayyana muka ma'anar la ilaha illallah shine faman yakfur bi tawuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lan fisama laha fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha asiman lid-dami wal mali wato hakika yadda lamarin yake ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya furta kalmar shahada ita kadai ba mai karewa dukiya ce da kuma jini na mutum bal wala ma'arifata ma'anaha ma'a lafziha bari dai hatta sanin ma'anar wannan kalma ta shahada tare da furta ta da baka baya sawa mutum ya zamanto jininsa da dukiyar shi sun karu daga kwacewa da kuma zubar da jininsa bal walal iqrara bidhalika bali yace har ma ya zamanto ya tabbatar da cewa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta ɗin sai Allah a cikin gangan jikin shi amma sai ya zamanto ya kafirce wani Allah bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la sharika lahu bari dai wala kasancewar shi baya bautawa kowa sai Allah shi kadai ba shi da abun bautawa ba shi da abokin tarayya bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila zalika al-kufra bima yu'badu min dunillahi wato dukiyarsa da jininsa ba sa haramta saboda ya ce la ilaha illallah har sai ya hada da wannan fadar la ilaha illallah kafircewa dukkan abin da ake bautawa na wani Allah mun gane da kyau wato anan abin da yake so ya tabbatar dukkan mutumin da ya zamanto ya ce la ilaha illallah ana hamsu sarwata da shi duk waɗansu ayyuka na addini ana yi da shi amma kuma wannan ba zai hana shi bai je shi coci in aka mushi magana ce to ai dukkan haƙƙin da Allah yake bukata a wajena na mushi bai ne wani kuma da na yi sau ɗaya kuma ku zo ku takura mini haba akar makalla ku raka tausayi mana mun ce mini sallah ta lokaci biyar ko a gida ban na yi sai a masallaci nake yin ta kun ce la ilaha illallah kun kira yau a cikin masallaci a gaban jama'a na hoce kuma yanzu dan cocin da zan raka zaba kaga shi lam yaka furbi ba ya gudu min dunillahi gane da kyau sai na yi ikirari da ita to wani irin ikirari kuke so yi shine dole sai ya zamanto kafara bima yu'budu min dunillahi fa in shakka idan yayi kokonto ce kai ce abin nan wa lalime ne cikin duhu ake abin nan lalime ne cikin duhu ake kalmar ka tsananta mu ce masu bauta wani Allah mu ce ba mutanen kirki bane mu ce masu bauta wa annabi Isa ba ba mutanen kirki bane lalime ne cikin duhu ake mu yanzu ba mu da garantin ibada ta mu ita ce amsashiya ko ta su a ga wannan shakka au tawaqafa ko kuma ya tawaqqufi sai to shi ba zai ba da fatawa akan cewa masu bautar wani Allah akan kuskure suke ba ko akan daidai shi ya ce kawai ya yi shuru da bakin shi ya ja bakin shi ya kyale mun gane da kyau to wannan lam yuhram maluhu wa damu ba za a kare mai dukiyarsa da jininsa ba saboda har yanzu akwai burbudin wani abu a tattare da shi saboda da ba burbudin komai a tattare da shi ba zai zamanto ya tsaya a wannan bangarorin guda biyu ba zai zamanto ba shakka auta wa kafa labudda an ya kuna jaziman fayalaha min mas'alati ana ya ce mamaki ya tabbata wato ga wannan mas'ala wanda take mai girma wanda qalilun minan nasi ya fahamuna ma a'zamaha wa ajallaha yi mamaki da girman wannan matsala ɗin yi mamaki da ƙimarta da darajarta a wajen Allah wa ya lahu min bayanin ma awdahahu wa hujjatan ma aqdaha halil munasi mamaki ya tabbata ga wannan bayanin da ba wani bayanin da yafi ko yafi shi fitowa fili karara mamaki ya tabbata wa hujjatin ma aqdaha halil munasi mamaki ya tabbata ga wannan hujja ɗin da ba hujjar da ta zamanto hujja ce wanda take mai yankewa hamzari ga abokin tattaunawa an gane da kyau ba wata hujja ba wani dalili da za ka zo da shi kamar yadda wannan hadithi ɗin na tsarik ibn ashyam al-ashja'i yake ɗauke da shi man ƙala la ilaha illallah mun gane da kyau wa kafara bima yu'badu min dunillahi ya kafirce wa abin da ake bauta wa na wani Allah ya zamanto ya kafirce wa wani Allah to wannan shi zai sa ya zamanto ya shiga cikin zumral musulmai wanda haramu ne a zubar da jinin shi saboda dawa ma yake alaihi salatu wassalam kamar da yake cikin hadithin abdullahi dan mas'ud wanda yana cikin sahihani la ya hillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin daga ciki akwai wal mariqu li dinihi al mufariqu lil jama'ati mun gane da cewa tariqu li dinihi al mufariqu lil jama'ati wanda yayi watsi da addininsa ya rabu da jama'a ta musulmi wannan ya halitta a zubar da jinin shi ko to amma in ya zamanto mutum ya ce la ilaha illallah kaga ba wani burbudin shirka a tattare da shi baka taba ganin shi a coci ba baka taba ganin shi a wata ma'abad ba daga cikin guraren ibada na mushrikai kuma kaga cewa lalle ayyukan shi suna gaskata wannan kalma ta shahada din to haramu ne ka ce a to wannan hoshi musan ba abin da yake aikatawa in ya shiga gida la'alla tun da kaga ya hana mu shiga gidan shi to akwai wani abin da yake akwai biya kasan karago to ai tunda da matar shi a gidan shi me zai sa a furku shigo eh muna ai sai ya hana ku shigo ina ga wannan shine karshen baban ko abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk